بسم الله الرحمن الرحيم هكذا هكذا
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عن الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ubangiji ya ce idan ka ba mutum bashi sannan kuma kuka yi alkawari zai biya ka bayan wata guda sai watan ya cika da watan ya cika sai ka tuntube shi kace to alkawarin mu fa yayi yace wallahi ran da naje wurin ka ina maka kukan matsuwan nan wallahi yau ma haka nake ban da abin da zan yanzu ma ina shirin neman wani wuri inda zan je in samo bashin nan irin na ran nan ita to shikenan Allah ce fa naziratun ila mai sura sai ka jinkirta masa har lokacin da Allah ya sauke masa kar ka ce ai komi tsiyar ka tunda kace wata guda to wata guda yayi yau zaka bani ko da tsiya a'a ba haka zaka yi ba wa in kana in aka samu zu usratin wanda yake cikin matsuwa a cikin lokacin da biyan bashi yayi fa naziratun to adan da ka ta masa zuwa yau ce ila mai suratin har zuwa lokacin da Allah ya yalwata masa shikenan sai ka sake bashi kwana goma ko ishirin sannan da lokaci ya sai ka sake tuntuɓa sai ce wallahi har yanzu dai haka abin yake Allah ce har yanzu dai fara sai ira mai surati ka ƙara masa lokaci don ƙarshe yaya zan yi Allah ce amma kam da zan karɓi shawara ta wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in abin ya gagara wallahi ni kan zan baka shawara in ji Allah in kace ka bar masa sadaka wallahi ya fi maka in kace ka bar masa sadaka ya fi maka in kuntum ta'lamun kace abin da Allah zai baka domin sadaka bashi a wurin wanda ya matsu zai karɓi bashi ladan wurin wanda ya bashi bashi wato ya fi ladan sadaka sadaka wani lokaci takan yi kuskure ta faɗa a hannun wani wanda yake mawadaci amma bashi bai taɓa kuskure ya faɗa hannun mawadaci ba kullum mai jin zafi matsatse ne yake neman bashi saboda haka ne ladan saurara masa din yake da yawa kuma in kace ka bar masa sadaka din ladan ya fi haka yawa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maysura wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin hadisi sai yayi yace a zamanin bani Isra'ila wani mutum ya fitar da zakka amma yana so ya bayar cikin asiri ne sai ya fitar ya bayar cikin asiri da daddare sai ya miƙa sadaka ce ga zakka sadaka shikenan sai mutum ya karba cikin asiri sai da ya je a wuraren da ake a yawo da safe ya je inda ake caca sai je wani barawo yana ce kai jiya na je yawon sata ban samu ba sai na gamu da wani bawan Allah yana tsammanin mutumin kirki ne ke wai ga zakka ga sadaka sai na ce ba ni ashe shi ne sai ya gane sadaka ta faɗa hannun barawo sai ce Allah zakkar da haka kuma ta faɗa hannun barayi na sake wata sai ya sake yanzu ake gardar harin cikin asiri din dai da safe yana zagawa sai ya ji anguwar karuwai wata karuwa tana cewa jiya na je yawon ban zana ina dawowa ban samu komai ba sai Allah ya taimake ni gaba da wani bawan Allah yana tsammanin mutum ya kirki ce sai sai ga zakka ga sadaka sai na karba yanzu Allah ya karba sai bai kuɗi ya ce ah Allah kuma sadaka tawa daga barawo sai karuwa na sake wata sai sa kirga wata zakkar sai ya bayar da dai cikin asiri din da har yanzu shikenan da safe yana yawo sai ya ga wani babban mai kuɗi a kofar gidansa ana masa fadanci ya ce a Allah da ikonsa a cikin ikon Allah da daddare ina tafiya na fito gidan wani ina dawowa gida wani ya gamu da yana tsammanin matalauci ne ni sai ce ga zakka ga sadaka sai ya bani cikin asiri a yana tsammanin matalauci ne sai na ce kawo a Allah da bayi yake kaga mu akan zo har kofar gidanmu ba a samun ganin mu akan nema ba ma bayarwa amma waɗansu haddare suke yawo suna neman mai karɓa kai Allah da bai yake Allah kai shaida na tuba daga yau zan dinga fidda zakka kuma zan dinga yin taimako shike sai bawan Allah ce ah ubangiji zakkatawa daga hannun ɓarawo sai karuwa sai yi mai kuɗi zan sake wata sai Allah ya gaya wa annabin zamani ya gaya masa zakkarsa ta farko da ta biyu da ta uku duk Allah ya karba ta farko ta sa barawo ya tuba daga sata ashe yanda muke yawon sabon Allah da daddare waɗansu ko suna yawon bautan Allah da daddare kuma Allah namu ɗaya ne na tuba daga sata karuwa ta ce na tuba daga karuwanci yadda waɗansu ke yawon sabon Allah da daddare waɗansu ko suna yawon bautan Allah shi ko mai kuɗi daga nan ya tuba daga hana zakka da yin rowa zakkar ka ta yi da saboda haka duk wanda kake bin sa bashi in dai kaga alamar ya matsu to ka daga masa lokaci in abin ya gagara can ka bar masa sadaka in ji Allah in kuntum ta'lamuna in ka sani
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wannan aya ita ce aya ita ce ayar ƙarshe za ka saukar da ita kwana shida kawai manzo Allah a duniya Allahu akbar kwana shida kawai a duniya daga saukan wannan aya Allahu akbar wata ku yawan turja'un fi illah suka tafi kullu nafsin ma kasabat lahum la yuzlamun Allah yana cewa kullun na ce muku ittaqullah ittaqullah ittaqullah ittaqullah ittaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa ajrukum Allahu nafsa wata ku ji tsoron yau wata rana turja'un fi illah wanda za a mai da ku a cikin wannan ranar zuwa ga Allah kuma wannan rana in ta zo za a mai da ku wajen Allah a rannan kuma ta fa kullu nafsin ma kasabat bayan an mai da ku wajen Allah fa kowace rai za a saka mata abin da ta aikata da kyau da wanda ba da kyau wannan da azlamu na ba a cutan kowa Allah
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليها قصدها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يرتضين إليهما فتذكر إليهما الأخرين ولا يأبى الشهداء غيبا ما دعوا ولا تفأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة إني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هابرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إيديهما فتذكر إيديهما الأخرين ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تفهموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء أليم wato wannan aya ita kadai ce ta ɗauke rikice-rikicen hukunce-hukuncen bashi da jingina da da duk abubuwan da suka rataya da saboda haka ne ayoyin alkur'ani waɗanda suka shafi harkar kuɗi da ciniki da ciniki da bashi da jingina da sauransu duk gaba ɗaya ba su kai aya arba'in ba aya talatin ne da wani abu a lokacin da dukkan ayoyin gabaki ɗaya wanda suke akan ibadat wato da mu'amalat an ce ɗari biyar ne saboda wannan ayar ne ta ɗauke hukunce hukuncin ciniki da bashi da sauransu ubangiji na kiran mu yana ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani wanda kuka yi imani da Allah da annabi da dukkan annaba da manzanni gaba daya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu idan kuka yi juna in kuka yi bashi da juna zuwa lokaci kayyadadde da can an yi maganan bashi in ya gagara ga yadda za in ya gagara ga yadda za in ya gagara ga yadda za to farkon maganan bashin in za ku yi bashi da junanku ila ajalin musamman zuwa lokaci kayyadadde faktubu ku rubuta shi don saboda kar a komo a yi jayayya ta wajen yawansa ko ta wajen ajalinsa ko ta wajen ranar da yadda yadda kamanninsa yake in wani abu ne wanda yake ba kuɗi ba faktubu wannan umurni umurni alqur'ani yakan zo wajen fuskoki da yawa akwai amru ijabin ka huwa aqimus salata wa atuz zakat akwai amru nadbin kamar wannan wurin faktubu akwai amru ibahatin kamar wa idza halaltum fastadu akwai amru ihanatin kamar wastazimu lista'atu min sawtika ajran min khair ka rajulika da sauran irin su suna nan daban-daban umarni ne na Allah amma kowanne da fiskan da yake ɗauka yadda Allah ya umarni da zakka da azumi da haji haka ya umarni da wannan faktubu hudin nan amma shi wannan ma'anarsa ba dole bane zai yi bayani gaba rubutun ba dole bane inda kamar wancan umarnin ne amru ijabin da kowa zai ba da bashi dole sai ka nemo takarda da alkalami in ji Allah kun rubuta ko mi kankantar bashin ko amma an ce in kuna so saboda a samu kar a samu rikici shi musulunci kullum baya so a fada cikin rikicin da zai kawo jayayya balle batawa balle fada balle rabuwa fattubu wal yaktub bainakum katibun bil adl sannan a samu mai rubutu in ya zo rubutun kuma ya rubuta da adalci kada ya rubuta ya ƙara lissafi akan wanda ake bin bashi kada ya rage lissafi ko mai bada bashi wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya ba katibu nan yaktuba kama allamahu Allah falyaktub shi kuma mai ba da bashin bai iya rubutu ba wanda za a bashi bashin bai iya rubutu ba ko kuma yana yi amma akwai laruran hannu aka nemo wani to kar mutumin da aka nemo din yaki ai Allah ne ya koya masa rubutu me zai sa ba zai ba da falalarsa mutane ba wala ya ba katibun kada shi mai rubutun kuma yaki an yaktuba wala ya ba katibun nan yaktuba waliyun lil waliyuhu bil adl wala ya ba katibun nan yaktuba wato idan shi mai rubutun in aka kirawo shi da aka ce faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya ba katibun ne yaktuba kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya koya masa rubutu shi kuma kar ya ki yin rubutun fal yaktub yayi rubutu wal yuli allazi alayhi al haqq wal yattaqillaha rabbahu in za a yi rubutun za a fiskantar da fiska ne wajen wanda ya dauki bashi bashin nawa ka dauka ba mai bada bashi za a tambaya ba bashin nawa ka dauka ya faɗi abin da ya dauka wanda zai biya shi ne zai hurci a rubuta ba wanda zai bayar wanda zai bayar shi dai yana ji idan shi mai faɗi ya yi kuskure mai kuɗi ya ta ba haka bane a wali wala ya ba katibu nan yaktuba kama Allahu Allah fa yaktub wali yumlil allazi alayhi alhaq wa yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah shi wanda bashi yake kansa ya bada shifta ta gaskiya kada ya rage wa mai kuɗi kuɗinsa ya sha gan shi hankalinsa ya tafi wani wuri a garin rubutu a rubuta masa kaɗan ya ji tsoron Allah wani ta illa rabu wala ya bukatu ni shay'an kan ya rage wa mai kuɗi komai a cikin abin da za a rubuta wa in kana lillahi haqqu safiya naw da'ifa naw la yastati yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil bil adl to shi mai daukan bashin nan in ya zama yana da larura fa wa in kana lillahi haqqu safiyan larura ma'anansa hankalinsa ba cikakke bane wawa ne hakan nan tafiyan aw da'ifan ko kuma rauni ne yana da ina mai yawa ba zai iya bada kusurin ake so ba mu ba yi ba ko kuma mai rubutu baya jin bakinsa shi baya jin bakin mai rubutu ya za a yi tafiyan aw da'ifan aw la tadayyu illa huwa falyumli waliyuhu bil adl to sai a nemo wani waliyinsa wanda zai zo a maimakonsa wanda ba shi da ingina in ingina ce ta hana wanda ba shi da rauni wanda in rauni ne ya hana wanda yake jin baki in rashin jin baki ne ya hana wato ya zo kuma shi kuma ya shiftan da adalci kada ya cuci wanda yake mai bada bashi kada ya cuci wanda ya wanda ya kawo shi kada ya cuci kowa wal yuri ladhi yaqwa wa yattaqillaha rabbahu wa la yafkhaz min shay'a wa in kana ladhi yaqwa safiyan aw da'ifa law la yastati wa yumilla huwa falyumlil waliyuhu bi adl waliyin nan nasa shine zai yi imla'i ya bada shitta bil ajli adalci wannan wuri shine ya shigar da lauya a cikin musulunci shine ya shigar da lauya a cikin musulunci kai mai haƙƙi ba ka iya maganar zamani ba ba ka iya turanci ba ba ka iya shiga da fita ba ba wuya a burma ka a ci haƙƙinka to sai ka je ka nemo lauya to lauya Allah yana gaya maka ka yi gaskiya wal yumli lillazi yalil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhaz minhu shay'a wa in kana allazi yalil haqqu safiyan aw da'ifan aw la salim illa huwa falyumli waliyuhu bil adl lauya Allah yana gaya maka ka yi gaskiya kada a zo rubutu a ce alhaji wannan magana da ka faɗa in muka rubuta ta da haka an burma ka kenan amma abin da ya kamata mu rubuta kaza kaza kaza kaza yadda za ka samu abin yayi nasara to in dai kaga ba gaskiya ba ne kada ka yadda ka rubuta abin da ba gaskiya ba ya kai lauya ya kai wanda ya ɗauko lauya kuma in dai ka ɗauko lauyan nan akan dama ba ka da gaskiya to wannan ba magana ka ake yi ba dama ka riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suka zo shari'a a gabana wani mutum bakinsa mil mil mil da zakin baki wani mutum kuma mai nauyin baki ne ba a iya fidda haƙƙinsa idan mai zaƙin baki milmil ɗin nan ya cuci mai nauyin baki na yanke hukunci na ɗauki haƙƙin mutumin nan na ba mai zaƙin bakin nan ya sani fa na yanka masa rabonsa na wuta a lahira kenan saboda haka masu ɗaukar lauyoyi masu yin fojere na gidaje ko filaye saboda ku kwace mutane kayan su don su ba san harkar zamani ba ku sani akwai Allah akwai lahira dama in ka ɗauki lauya ka ɗauke ni don fidda haƙƙinka ba don cutar wani ba kuma ka gaya masa ya faɗi ya rubuta masa gaskiyar ka in ya ka burme akwai lahira wastajiru ne da wali wali bil adl wa in kana da haqqu safiyan aw da'ifan aw la astajibu lahu wa falyumil wali bil adl wastashhidu shahidayn min rijalikum a wajen rubutun ga mai bada bashi ga mai karban bashi ga mai rubutu to a nemo shaidu mazaje guda biyu daga cikin maza bayan ka wastashhidu shahidayn min rijalikum فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء idan ba samu mazaje guda biyu yardaddu wanda ake karɓar shaidar su ba to samu mazaje namiji ɗaya yardadde da mata guda biyu wanda za a karɓi shaidar su mata biyun nan sai su zauna a matsayin namiji ɗaya amma ba a hukuncin dukiya banda wani hukunci a wajen hukuncin zina cewa in ba a samu mazaje hudu ba an samu maza uku a samu mata biyu ba a yarda ba nan sai a wannan hukunci na kuɗi ne aka sa wannan sai da wasu wurare kaɗan na ijtihadi balle ko ya rajulaini fa rajulun wa imra'atani man tardawna min ash-shuhada'i an tajilla idayhuma fa tudhakkira idayhuma al-ukhra abin da yasa na faɗi haka inja Allah cewa mata sai sun kai biyu to saboda an tadilla idayhuma fa tudhakkira idayhuma al-ukhra mai karban kuɗi kada kada wa ya saka kai wa ya sa karban kuɗi wa ya saka ka zauna dan ta dilla idaihuma fa tuzakkira idaihuma al-ukhra don kada matan saboda hankalin mata kada wata mace ta manta idan ta manta yar uwarta za ta tuna mata shi yasa aka hada matan suka zama guda biyu shi yasa aka ce matan su kai guda biyu yanta dilla idaihuma idan ɗaya ta mance ɗaya ta tuna mata ba wanda ya ce aka kuɗi إن تدل إيديهما فتذكر إيديهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا su kuma shaidun nan kada a kira su ranar rikici su ce a'a muna da larura ba za mu je ba duk wanda aka kira shi shaida wa man yaktumha fa inna asimun qalbuhu wato wa man zalima mimman katama shahadatan indahu min Allah a cikin azzalimai babu azzalimin da ya kai mai goyi shaida a babinsa wala ya ba shuhada idza ma du'u kada su shaidun nan in aka kira su su yo su ba da shaida su ki a yadda ba su kuma ولا والشر زبد ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله يا كو جماعة مسلمين irin wannan bashi wanda ake zaton zai kawo rikici to kada ku kosa rubuta shi ko kankani ne ko babba ne ku rubuta ku sa stamfi inda shi inda shi ku signing a tabbata wannan abu tabbatacce ne wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali zalikum aqsadu inda Allah wa aqwamu lishahada wato neman shaidu guda biyu yardaddun nan mazaje in ba a samu mazaje guda biyu ba a samu namiji ɗaya da mata guda biyu nan sannan cewa wanda yake masu shaidu a nemo su kada su ki zuwa din nan zalikum aqsadu inda Allah wa aqwamu lishahada kuma a rubuta shi din nan to shi yafi kyau yafi daidai yafi adalci yafi tsayi da shaida zalikum aqsad inda Allah wa aqum shahada Allah tartabu kuma shi yafi kusatan zamowa kada ku yi shakka ku kuma kuna ce wallahi tallahi ba haka bane wallahi tallahi haka ne wallahi tallahi ba haka bane wallahi tallahi haka ne a'a in kun yi haka an kore dukkan wannan zalika ne Allah tartabu illa an takuna tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum sai dai in saye da sayarwa ne wannan ba a sa ku yi rubutu ba in saye da sayarwa ne ka saya na saya ka saya na saya to wannan ba dole bane sai kun rubuta ko da yake shi ma yanzu ana bada receipt saboda tsoron rikici ina ka samu shi ma ana rubuta a bada receipt saboda tsoron ina ka samu kaya ma in za a dauka sai an rubuta ga inda ka dauko kayan ga inda za shi saboda tsoron rikici balle saye da sayarwa ko da saye da sayarwa ne ana rubutawa saboda tsoron masu kamawa a hanya illa an ta kuwa tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum sai dai in abun ya zama ciniki ne gashi gaba da gaba a halarce ba wani bashi ba wani lokaci ga mai saye ga mai sayarwa ga kuɗi ga kaya to wannan ba sai an rubuta ba sai dai da siɗin da aka faɗa a tijaratun tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha falaysa alaikum junahun alla taktubuha babu laifi gare ku a rashin rubuta wannan saye da sayarwa kuɗi a hannu kaya a hannu babu laifi wajen rashin rubuta shi to cewa babu laifi din nan a nan akan cewa in saye da sayarwa ne kuɗi a hannu kaya a hannu ba wani lokaci ko ba rubuta ba komai to nan gaba akan bashin ma zai bada yar kofa in kun amincewa juna shi ma ba sai an rubuta ba saboda ya koma baya ya nuna umarnin da aka bayar faktubuhu din nan ba amru ijabin bane illa an takuna tijaratun hadiratun tudiruna bainakum وليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ko da yake nace wajen rubutu saye da sayarwa ba dole bane sai kun rubuta shaidu kam dole ne shaidu kam wajen saye da sayarwa dole ne dan kada mutum ya karbi kuɗi ya je ya batar ya ƙara wajen alkali ya ce mar kaya na ka ce wani kaya kaya na mana wani kaya in ka ki sai je kai ka wajen alkali in ba shaidu kaga sai ya zambace ka zuciyar mutane ba ba daidai take ba saboda haka wajen ciniki kam ba ce dole a rubuta ba in ciniki a hannu ne amma dai a kafa shaidu ashirin za ta bayatu wala yudarra katibun wala jahid na ce mai rubutu kada ya ki zuwa rubutu kamar yadda Allah ya koya masa rubutu na ce mai shaida ya zo ya bada shaida ji tsoron Allah ku kuma masu bashi wala yudarra katibun wala shahid kada a cuci shi mai rubutun a rika sa shi rubutun abin da ya zama dole da abin da bai zama dole bai dinga rubutu ba iyaka a hana masa aikinsa to Allah kar a cuce shi wala shahid kada kuma a cuci mai shaida a dinga matsa masa a kira shi yau a kira shi gobe ko a ajiye shi ai magana bata kare ba zauna ba magana bata kare ba zauna magana kar a cuci mai rubutu kar a cuci mai shaida kar ku mance dai Allah yana gaya mana la tazlimuna wala tuzlamun shi addinin sa abin da yake so ba zai yadda a cuce ka ba ba zai yadda kuma ka cuci wani ba addinin Allah kenan ba zai yadda a cuce ka ba ba zai yadda kuma kai ka cuci wani ba ko da komi karfin mutum a aya in an wuce wannan sura an wuce sura ta gaba sura ta uku wato ta huru kenan tana cewa ya yi lalina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا قوم من قبا كده الله ينكرم kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi ku zama tsayayyu akan gaskiya da adalci ku ba da gaskiya da adalci da shaida saboda Allah shi kadai walau ala anfusikum ko akan ka ne lamarin ya kama walau ala anfusikum awil walidaini ko abin ya kama uwa ne ko ya kama uba wa raqrabina ko yan uwa makusata in yakun ganiyan komi kudin mutum kar ka rufe masa laifinsa don yana da kuɗi komi sarautar mutum kar ka rufe rufe masa laifinsa don yana da sarauta aw faqiran kuma komi talaucin mutum kar ka rufe masa laifinsa abin kam haka yake amma yanzu in na faɗa za a ɗaure shi in an ɗaure shi ba zai ciyar da iyalansa yanzu ma ga su a galabaice balle in an ɗaure shi faɗi a ɗaure shi na ruwanka yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awli bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah yana mana faɗa kar mu bi son zuciya mu kauce mu bar hanyar gaskiya fara ta tulen ta adilu wa in talwu Allah ce idan mutum ya ya ya karkata ya bar gaskiya ya kauce wa gaskiya saboda bin son zuciyar ko uwarsa ko ubansa ko kansa ko basarake ko mai kuɗi au turizu ko ya kau daga ce ni ban sani ba ni ban sani ba ni ba da ni ba ni ban sani ba to fa inna Allah kana mata wannan khabir Allah ya san abin da kake ciki kuma zai kama ka saboda haka banda boye shaida wa man yaktuma fa inna afin qalbu ولا يضار كاتب ولا شيء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم wannan abubuwan duk da aka hana ku aka ce kar ku yi to in fa kun yi kun kauce hanyar Allah kun fita cikin hanyar Allah kenan kun yi fasikanci bi salisul fusuqu ba'da iman Allah yana kiranka da yayyul ladina amanu kuma kai ko muka cika cikin fasikai ai suna ya baci gara na farkon ka zama kana mumininka ya bi ka juye ka zama fasiki bi salisul fusuqu ba'da iman wala yudarra katibun wala shahid wa in muku zai baku ilimi duk ko wanda wani ƙwararren malami ne ma ya koya masa ilimi hakika zai fi mutane ilimi in yana da kwakwalwa da zuciya da hankalin kamawa da baiwa daga Allah balle wanda Allah ya koya masa wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim wanda aka ce zai koya muku din nan fashi masanin komai da komai ne wanda Allah ya sanar da shi kaga malamin sa yafi dukkan malamai kenan ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi daga gare shi wallahi bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne cewa idan mutum ya ga mala'ika mala'ika ya yi masa magana ba ya zan annabi ko kuma in ya koya masa wani abu ya zan annabi wannan ba musulunci bane ƙarya aka yi yanke ne kuma abin mamaki akwai wani littafi daga cikin littattafan da suke sukan irin waɗannan lamura sai mutumin yamance da yake ba ma da cin qur'ani bane shi ma da cin qur'ani duk inda ya tabo yana jin sauran ma a jikinsa duk inda ya tabo yana jin sauran ma a jikinsa kamar wanda ba ma da shi ba sai ran da ya zo kan aya ne ya fassara in ya je kan wata ko ya fassara a wani wuri yana cewa duk mutumin da ya gama yace ya ga mala'ika ya yi ƙarya ya zama annabi sai ya je wani wuri wa auhayna ila ummi musa an ardihi wa zakim tare fa alqi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna rabbi ilayka ja'ilul mursalina sai ya ce Allah yana yin wahayi wa mutanen da ba annabawa ba har ma wahayi ilhamin kenan anan kamar na Imran Hussein kamar na kuturu da makawo da mai mummunan gashi wanda suka surantu da surar yan adam mala'iku ne suka surantu surar yan adam suka je wajen mutane in kuka duba aradul azhani littafin malam a cikin suratul qasasi za ku samu wannan a kusa kusa tun daga farkon surar za ku samu wannan cewa ya halatta mutum ya ga mala'iku ya magana da su shi ba annabi bane a'a waliyi daga cikin waliyan Allah ko kuma kowane irin mutum ma ai kowa zai mutu kowa da zai mutu ya ga sai ya ga mala'iku idan mutumin kirki ne Allah ya samu daga cikin su da lamar qalu rabbuna la summa istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nanu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah kaga ya magana da su kenan ya gansu ya magana da su in ko mutum banza ne Allah kiyaye mu walau tarayid zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون الله غير الحق وكنتم انا اجي تستكبرون كاغا يا بغا ملائكو كينا يا مغا da su mutum banza din Allah kiyaye mu wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wa yu'allimukumullah in muka ji tsoron Allah Allah ya alkawari zai koya mana ilimin da yake tsakanin mu da shi wanda mutane ba sani ba wallahi Allah bi kulli shay'in alim masrin komai da komai sunna to mu san da sunna sunna karan kamar
وإن قمتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليغض الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم mai karban dariƙa dariƙa tijjani an an shiga ba a fita ba a shiga wata dariƙa ana jigo ba a ziyara wasu wali sau da suke cikin dariƙa ma nan ziyara bara wanda ba da makamashi yake yin bara amma dan gata ba yin bara a garin su kana sun dukkan wali kana girma su kula da sallah da yin cikin jama'a ka ji ko sannan kuma a girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin jama'a in kana da yan uwa ka yadda na ba ka ɗiga tijjaniya kaje akwai alkalami da wazifa wasu kudin rabbika bukarkan wa asila wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa inna min ba'dikum ba'dan falyuaddi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah wa la taktumu ash-shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bi kulli shay'in alim kama an tambayi Allah ya ubangiji wani sa'i bashi yakan faru a wurin tafiya ba mai rubutu ba mai shaida ya za a yi ita ba sai a bada jingina ba in ba mai rubutu ba mai shaida sai a bada jingina wa in kuntum ala safari idan kuna kan tafiya ne bashin ya faru walam tajidu katiban ko ko cinikin ya faru walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanu maquda to sai a bada jingina kenan wato jingina a qur'ani a wurin tafiya aka kawo ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta tabbatar da jingina ko a zaman gida saboda sauƙaƙe wa mutane mu'amala a tsakanin su wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda sai a bada jingina hannu da hannu ka bashi bashi a hannunsa ya danka ya baka jingina a hannunka ka danka wa inna min ba'dikum ba'dan falyuaddi alladhi tumina amanatahu wa littaqillaha rabba idan kuma kuna kan tafiya ne ba mai rubutu maganar jinginar fa inna min ba'dikum ba'dan in kun amincewa juna jinginar ma a batta a bashi bashi ba rubutu ba shaida ba jingina in kun amincewa juna to wannan wuri shi ya koma wa faktubuhu ya mai da shi dubi ba amur ijabin ba to idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wancan umurni to wannan ne ya mai da shi amru nadbin tunda nan an ba da dama fa in amina ba'dukum ba'dan in kuka amincewa juna to fali wa dillazi tumina amanatahu to duk mutumin da aka bashi aka dora masa amana fa to ya ji tsoron Allah ya mai da wannan amana inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila aliha Allah yana ba mu umurni kullum mu mai da amana zuwa wanda ya ba mu amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addil amanata liman itamanaka wa la takhun man khanaka duk wanda ya baka amana to ka bashi amanarsa wanda ya ha'ince ka kada ka ha'ince shi fa ina mina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata walyattaqillaha rabbahu ya faji tsoron Allah kada ya ga ba shaida ba rubutu ba jingina an amince da shi ya je ya noke ya ji tsoron Allah fa Allah yana nuna ganin sa fa inna mina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata walyattaqillaha rabbahu wala taktumu shahada Allah yana cewa zan nana ta muku cewa kada ku koye shaida fa hali ne irin na Yahudawa irin wannan halayen yahudu da nasara suka yi mini na tsine musu na la'ance su bayan ina ce wa anni faddaltukum alal alamina na koma ina ce lu'ina allazina kafaru bani isra'ila kunu qirazzal khasiina to kar ku yi haka balle ku zama kaman wadancan domin da na kissanta muku kissar su sai na ce muku wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun to nan kuma wala taktumu shahada kar ku yadda ku boye shaida ومن يكتمها duk wanda ya koya shaida azimun qalbuhu zuciyarsa ba da kyau zuciyarsa mai zunubi ce da zuciyarsa tana da kyau da ba zai iya koye a wannan shaida ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu akwai wata tsoka jiki dan adam in ta yi kyau dukkan sa yayi kyau in ta ɓaci dukkan sa ya ɓaci kun santa in ba ku santa ba ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya in ta yi kyau komai zai kyau saboda haka ai kokari a gyara zuciya da yawan karatun qur'ani da yawan sallah da yawan zikiri utul ma uhi ilayka min alkitabi aqimis salah inna salata tanha anil wal munkar wa la zikrullahi akbar kad abla man tazakka wa zakara isma rabbih fasalli a yawan ta zikiri a yawan ta sallah in ana so zuciya ta gyaru fa inna azimun qalbu ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وسني duk abin da yake aikatawa fa Allah yana sanye da shi a gaban da kuke wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna ya fi kusa da kai akan kowa
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير maimakon mutanen da suka aiko za su shiga ɗariƙan nan zan ba da sharaɗi duk mutumin da yake idan ya karɓi wannan sharaɗi to ya karɓi ɗariƙa a hannuna ba sai na miƙa masa hannu ba duk in za mu ba mata ɗariƙa ba ma kama hannunsu duk inda yake in ya ji wannan sharaɗi ya karɓi ɗariƙan nan na ba shi ɗariƙar sannan ya je wajen muƙaddami ya koya masa yadda ake lazimi da wazifa ya haɗa kai da shi ya kama hannunsa ya rika koya masa abin da bai gane ba na farko cikin sharuɗan ɗariƙar in an shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyara wasu waliyai wanda suke cikin ɗariƙa amma ana son su ana girmama su ma'anar ziyara bara wanda yake da gata abin kunya ne ga danginsa da mutanensa a garin sai na bara amma yana kiran dukkan waliye sannan kuma kulawa da sallah da yinta cikin jama'a sannan kuma girma iyaye da yi musu biyayya shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce wanda baya girma iyayensa da matar da ba ta ganin girman mijinta kar a ba su dariƙarsa sannan jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a duk wanda ya ji wannan sharadi in ya ɗauka to ya sani fa ya ɗauki alƙawari tsakanin sa da Allah wa uhu bi adillahi za a hattum ya ɗauki wannan alƙawari wal yufu nuzurum kuma dole cika wannan alƙawari har zuwa mutuwa duk wanda ya karba na ba shi daga shautin jami'a radiyallahu anhu sai je tambayi muqaddami ya ga masa da zai yi subhan rabbika rabbil izzati amma alhamdulillah rabbil alamin lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tuntum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi allah wa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wannan hukunce hukunce da ake magana tun daga somo wannan sura domin ta surar bakara kamar yadda fatiha duk abin da ake nema a cikin alkur'ani in kasa in kasa gilas mai gano kananan baki duk abin da yake cikin qur'ani za a ga cikin fatiha kuma in an dauko sai a kawo shi baki mafi kauri kadan a cikin bakara in kasa wani gilas din wanda ko bai kai tsananin wancan ba duk abin da yake cikin qur'ani za a ga shi cikin bakara gaba ɗaya an kawo shi to daga ba kuma za a yi ta bayanin qur'anin gaba ɗaya ko da baka da gilas inda idon ka lafiya za a ganshi gaba ɗaya to saboda haka shi wannan sura za ta ƙare kenan Allah ce bari in gaya muku ni ne mai sama ni ne mai ƙasa saboda haka ni ke da ikon yin kowane hukunci na wajabta muku aƙidodin tauhidi wajabta muku ibadodi yadda na ga dama nuna muku yadda za ku yi mu'amala nuna muku yadda za ku yi aure wa ahwali shakhsiyya nuna muku yadda ake kaffara nuna muku yadda ake hudud wato duk abubuwan nan guda 25 wanda musulunci ya kunsa ake kiransu shari'ar musulunci ni ne mai kasa ni ne mai sama ni ne mai bayi ni ne mai komai da komai wato ni na ga dama na yi haka ba wanda zai ce min dan me inna la yaf'alu ma yurid shi yana aikata abin da ya ga dama ne lillahi ma fi samawati wal ardh wa in tubdu ma fi anfusikum ya ku bayin Allah wa in tubdu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da yake cikin zuciyoyin ku kuka faɗa a fili aw tufuhu ko kuka koye a cikin zuciyarku ba ku bayyana ba duk ɗaya ne shi a wurin Allah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihi Allah to da aka kawo cewa yuhasibkum bihi Allah din nan sai wannan abu yayi tsanani wa sahabbai duk abin da mutum ya kulle a zuciyarsa Allah yana sane da shi da abin da mutum ya bayyana Allah yana tare da shi kuma za a yi masa hisabi a kansa sabbai suka yi kuka sai Allah ya sauke musu ya sauke mana gaba daya da wannan aya da za ta zo nan gaba ita ce za ta nuna an sauke wannan yanzu abin da yake akwai amma ba a shafe na makka ba wa man yursi bi ilhadin bi zulmin nuzuku min azabin alim amma kakan koyo in kai tunanin za ka yi sharri ko baka yi ba za a rubuta amma kowane gari in kai tunanin sharri baka aikata ba a rubuta in kai niyan alheri a rubuta ka yi niyan alheri watakila ma sai ya fi aikinka domin aikinka wani abu zai bata amma niyan alheri sai da dawama domin da aiki ake shiga aljanna amma da ba da aiki ake dawama ba niyya ce take dawamar da musulmi cikin aljanna don niyyar sa bai da bayan niyan barin musulunci har abada saboda haka in shiga aljanna bai fita har abada to amma yanzu abin da yake akwai in kai niyyar aikata sharri ba a rubutawa sai ka aikata in kai niyan faɗin sharri ba rubutawa sai ka faɗa amma banda a makka a makka in kai niyan sharri za a rubuta ko baka aikata ba ko baka faɗa ba saboda alhurman gurin amma in ka hurta ko ka aikata za a rubuta guda ɗaya a rubuta goma in laifi ne guda ɗaya tak za a rubuta shi shugaban marayu masu rubutu shi ne na dama in ka yi laifi zai rubuta zai shigo ki dakata shaninka da musulmi kasari za ka yi wahalar rubutawa yanzu nan zai tuba ka je sabon gogewa bari zai tuba sai an jima baka tuba sai ta rubuta amma ɗaya za a rubuta amma kyakkyawa goma za a rubuta wa in tuddu ma fi anfusikum aw tukfu ya'tikum billah wa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha daga nan kuma Allah ya kan gafarta wanda ya ga daman gafartawa wanda ya ga daman gafartawa din shine musulmi wanda ya tuba Allah zai masa gafara at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba la wanda ya tuba gabanin zunubi kaman bai taba yi ba ko ko musulmin da ya tuba da ya mutu bai tuba ba nan ma dai haka in Allah ga dama zai masa gafara ta lahira in ya mutu bai tuba ba da musulunci a zuciyarsa a aqidar mu ta ahlus sunnati Allah zai masa gafara a lahira in ya ga dama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim fa yaghfir liman yasha'u wa yu'adhib ya azabta man yasha'u wanda ya ga daman azabtarwa ma'anan wanda ya ga dama din ba wai in kai ayyuka mai kyau da imani mai kyau in ka je lahira in Allah ya ga dama zai maka zawa bane ba haka bane a'a inna ladina amanu wa sariya su ka sabul janna Allah baya canja alkawari in kai kyakkyawan in ya hana maka samun kyakkyawan aiki in ya baka kyakkyawan aiki har zuwa mutuwa to ya ga dama zai maka gafara zai baka aljanna in ya hana maka kyakkyawan aiki ya ya barka da halinka shedan ya ja ka wajen mummunan aiki shikenan ya nuna ba zai maka gafara ba kenan in ka mutu ba imani Allah kiyaye mu da mutuwa ba imani idan mutum ya mutu da imani komai zunubin sa watan Allah zai masa gafara masu ceto za su fito da shi daga wuta Allah kiyaye mu sai kulli man yasha azuma yasha wallahi Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آه وبنجي يا شيده ba ya ce mu ba da shaida ba kar a ɓoye shaida to shi yace zai fara ba da shaida tasa ta kansa abin da ya sani abin da ya sani ya ce wa annabi da mutanensa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa nasba'a wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya min rabbi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun to Allah ce to nayi shaida kuma na ba da shaida annabi ya yi imani duk abin da ya yi imani da shi wal mu'minuna haka muminansa na yi shaida sun yi imani duk abin da ce su imani da shi amana rasulu ma unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kullun kowanne da shi rasulu din da su mu'minu in dukkan su gabaki daya kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli kowannen su ya yarda kamar yadda aka bashi umurni ya yi imani da Allah da malaikun Allah gaba daya da manzannin Allah gaba daya da littattafan Allah gabaki daya ba kamar yahudu na tara ba la nufarriqu baina ahadin min rusuli abinda annabi yake cewa da muminansa mu dai ba za mu rarraba tsakanin manzanni mu zama innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika hum kafiruna haqqan duk wanda ya ware annabi ɗaya bai yadda da shi cikin annaba to yadda da sauran annaba ba zai ishe kafiri ne na gaske ulaika hum kafiruna haqqan to annabi da mutane da sun ce la nufarriqu bayna ahadin min rusuli mu kan ba za mu raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni mu ce mu yadda da shi babu dukkan annaba gawa ke da mu yadda da su la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na kuma na yi shaida annabi da mutanensa mu na gaba ke ɗaya ba su faɗi abin da yahudu suka faɗa ba qalu sami'na wa asaina qulubuna ghuluf sami'na wa asaina yadda yahudu suka faɗa annabi na da mutanensa ba su faɗi haka ba su sun ce sami'na wa ata'na kuma suna nan suna neman gafara غفرانك ربنا وإليك المسير غفرانك ربنا وإليك المسير الله كي من غافرة الله كي من غافرة الله غافرة كم كينيما هكا النبي دمتا نسكي فرا كنت النبي دمتا ننسى الله يا شيدا سنة استغفاري النبي دي الله تي واستغفروا إنه كان توابا يا تي مسا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ya haɗa mu gaba ke da mu da shi yana ce wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim to Allah ya ce yayi shaida muna nan muna ta neman wannan gafara da wanda abin ya zama dole a kansa kamar mu masu zunubi da wanda aka bashi umurni don soyayya inna Allah yuhibbu tawabina kamar annabi da annabawa ghufranaka muna neman gafarar ka rabbana wa ilaykal masir dukkan makoma na gare ka
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمين.
واغفر لنا آمين.
وارحمنا آمين.
أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين kamar yadda Allah ya ba da shaida a nan cewa ya yi mana shaida da mu da annabinsa duka abin da ya ba da umarni mun yi kamar an tambani ya ubangiji wasu abubuwan sukan shige wa mutane duhu wani nassi yakan yi kama da wani nassi a rasa yadda za a ya bambance wani hadisi yakan yi kama da wani hadisi a rasa yadda za a bambance domin masu hadisi sai da suka kawo ka'ida hamsin da shida idan hadisai sun dubi juna ya za ka yi in ka karyata wannan lokacin da ka gaskata wannan shine ka karyata wannan lokacin da ka karyata wannan ka gaskata wannan to wanda ka karyata kin shine gaskiya ya za ka yi shine suka ba da ka'ida hamsin da shida su malaman hadisi to sai aka ce ya ubangiji idan mu abu ya zama kuskure ya za mu yi Allah ce ba na ɗora wa mutum fiye da ikonsa in kun yi matuƙar ƙoƙarin ku na neman gaskiya shi kenan duk inda kuka tsaya na yafi abin da ba ku gane ba manzon Allah ce ah, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid duk wanda ya ijtihadi a cikin wannan abu ya zo nassi ya zo ya ya cuɗe ka rasa yadda zaka yi ana nufin istilahi ne ko luga ne ko takdimi takhiri ne akan abubuwa guda goma sha biyu na cikin tafsiri wanda wannan ya faɗa daban wannan ya faɗa daban sun saba amma kowa da madogararsa irin wannan fa ya zamu ya Allah sai Allah ce ba zan ɗora mutum fiye da ƙarfin hankalinsa ba fiye da ƙarfin yadda yake da iko manzo Allah ce duk wanda ya ijtihadi cikin lamari na ijtihadi amma fa ijtihadi ba a yin sa in nassi ya zama nassi sai da in ya zama muhtamili sai ya zama muhtamili to in an yi ijtihadin nan wanda ya gane gaskiya a bashi lada biyu wanda ya kuskure gaskiya a yafe masa kuskurensa a bashi lada daya kamar yadda yake faruwa tun daga tsakanin sahabbai tsakanin tabi'ai tsakanin malamai har yanzu dai in an yi ijtihadi to kowa ya dau ya ijtihadi na gaskiya tsakaninsa da Allah to ya gane gaskiya lada biyu in ya kuskure za a yafe masa kuskurensa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat misalin cikin annabawa kai ne annabi ne a an ce a'a ba annabi bane an ce khadiru annabi ne an ce a'a ba annabi bane an ce luqman annabi ne an ce a'a ba annabi bane to irin wannan fa an ce mun yi ima dukkan annaba gaba to irin wannan rigiwan fa Allah ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha abin da ya tabbata cikin wayannan guda uku akan ba annabawan bane siddiqai la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat da abin da rai ta aikata na alheri laha ladan na gare ta wa alaiha ma kasabat da abin da rai ta aikata na sharri sharrin na gare ta in ba ta tuba an yafe mata ba rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ga annabi nan da mutanensa suna roƙon Allah in ji Allah suna roƙon Allah in ji Allah to annabi da mu muna roƙon Allah muna ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah ubangijin mu karka kama mu da abin da muka mance muka yi ko abin da muka yi cikin kuskure ya Allah karka kama mu da shi saboda haka manzo Allah ke ta rufi'a an ummati thalathun al-ajzu wan nisyanu mastuk rufi'a an ummati thalathun al-khata wan nisyanu mastukrihu alayhi an yafe wa al'umma ta abu uku abinda suka yi cikin mantuwa ko cikin kuskure ko abinda wanda ya fi karfi ya danne sai za su kai tilas la ta asunna nisina akhtana rabbana la tahmil alaina isran Allah ka ka dora mana wani nauyi kama amalta alladhina min qablina yadda ka dora yahuda nasara nauyi ka ka dora wani irin wannan nauyi ربنا لا تحملنا ولا طاقة لنا به ولا تحمل الإسلام كما عملت الذين قبلنا ربنا ولا ولا تحملنا كرك دورا من ما لا طاقة لنا به بند ما بده يكون دوكا الله كرك دورا من بند ما بده يكون دوكا واعف عنا الله كيافي منا وغفر لنا الله كيمنا غفرا وارحمنا الله كجيتو زي مكيمنا رحمة وانصرنا على القوم الكافرين الله كيمنا نصرا كبا من نصرا كان كافرا دنيا غبا كيدا دكان كافرين البركة النبي صلى الله عليه وسلم mun zo iyakan wannan sura kenan ta bakara wanda take kushe dukkan ma'anonin alkur'ani gaba daya amma sai mutum ya sa gilas Eh, to alhamdulillah ka nan za mu aje karatunmu na bana muna fatan Allah ya kai mu baɗi mu sake mu sake dorawa akan wannan a cikin mu wanda Allah bai kai shi baɗi al- ba Allah ya masa gafara Allah ya mana gafara ga baki daya ya jama'an musulmi lokaci yayi wannan qur'ani yana kira mu mu haɗa kai kun ga dai yadda annabi ya fi kowa a cikin halitta gaba ɗaya Allah yakan jawo shi ya jawo mu ya magana da mu gaba ki ɗaya ƙuru duk abin da zai kawo mana rabuwan kai don Allah kai mu yi shi duk abin da zai raba kanmu don Allah jama'a muna muna jawo hankali don Allah duk abin da zai raba kan musulmi kar a yi shi idan dan uwanka musulmi ya yi sallah ya yi zakka ya yi haji ka tabbata musulmi ne to don wani mugun labari ya zo maka an ce maka mushriki ne karka yadda wanda ya ce maka mushriki din nan shine yake so ya raba musulmi don Allah don annabi jama'a musulmi ya da junan mu ran da jibril ya zo tambayan annabi menene musulunci shin mai annabi ya gaya masa yace al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tazuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata ilayhi sabila qala sadaqta menene musulunci yace musulunci ka tabbata ka ɗaituwan Allah ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kai sallah biyar sannan kai zakka in kana dukiya sannan kuma ka je haji in kana da iko da annabi ya faɗi haka Jibrilu sai ya ce masa sadakta ka faɗi gaskiya ka yi gaskiya to jama'an musulmi yanzu wanda ya ga ka yi sallah in kana da dukiya ka yi zakka in baka dukiya ka yi fidda kai wanda ya ga ka yi azumin ramadana wanda ya ga ka je haji in ba ka da kuɗin zuwa haji ka je ka yi sallar juma'a dan Allah in wani ya aiko ya ce wannan mutum kafiri ne bai karyata Allah da annabi da jibrilu ba annabi ya faɗa jibrilu ya ce sadakka wani ko ya ce kazabtuma ya ce bai yarda da musuluncin musulmi ba kaga ya karyata Allah ya karyata nabi to don Allah wannan hadari da aka kawo mana cikin shekara goma sha hudu na Najeriya wannan babban bala'i na raba kan musulmi raba masallaci raba aure karyace karyace cikin addini don Allah a zubar da waɗannan abun banza a zubar don Allah haɗa kai karya ce wallahi ba gaskiya ba ce inda gaskiya ce tun manyan suna da rai muka neme su mu shiga talabijin a warware aiki suka yi da gaskiya ne su fito mana balle yanzu abin da ya zama hannun yaran su don Allah don annabi mu haɗa kai kasan mu tana so a zauna lafiya gwamnati tana so a zauna lafiya duniya tana so a zauna lafiya dukkan musulunci gabaki abin da yake so a zauna lafiya dan menene za mu bari waɗansu a aiko musu kuɗi da ƙasar waje su zo suna wulakanta mutane suna rabawa kansu kuɗi suna kafirta musulmi wannan kuɗi ba shine iyaka ba wallahi da kuɗi shine iyaka da ba- Allah ba zai bai yahudu kuɗi bayan yayi la'ance su yayi fishi ba iman kafira kan kafiran duniya gabaki ɗaya da dukkan kafirai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mun zo iyakan wannan sura kenan ta bakara wanda take kusa dukkan ma'anonin alkur'ani gaba daya amma sai mutum ya sa gilas eh to alhamdulillah to anan za mu aje karatun mu na bana muna fatan Allah ya kai mu baɗi mu sake mu sake dorawa akan wannan a cikin mu wanda Allah bai kai shi baɗi al- ba Allah ya masa gafara Allah ya mana gafara ga baki daya ya jama'an musulmi lokaci yayi wannan qur'ani yana kira mu mu haɗa kai kun ga dai yadda annabi ya fi kowa a cikin halitta gaba ɗaya Allah yakan jawo shi ya jawo mu ya magana da mu gaba ki ɗaya ƙuru duk abin da zai kawo mana rabuwan kai don Allah kai mu yi shi duk abin da zai raba kanmu don Allah jama'a muna muna jawo hankali don idan dan uwanka musulmi ya yi sallah ya yi zakka ya yi haji ka tabbata musulmi ne to don wani mugun labari ya zo maka an ce maka mushriki ne kar ka yadda wanda ya ce maka mushriki din nan shine yake so ya raba musulmi dan Allah dan annabi jama'a musulmi ya da junan mu ran da jibril ya zo tambayan annabi menene musulunci shin mai annabi ya gaya masa yace al-islam an tashhadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت من يا مسلمتي يا مسلمتي كتبت كتبتوان الله كيردد النبي محمد صلى الله عليه وسلم sannan kai sallah biyar sannan kai zakka in kana dukiya sannan kuma ka ji haji in kana da iko da annabi ya faɗi haka jibrilu sai ya ce masa sadakta ka faɗi gaskiya ka yi gaskiya